بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar laraba uku ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daidai da lissafin 13 ga watan maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine majalisi na goma cikin darussan mu na littafin akhta'u wa mafahim akhta'u wa mafahim fi shahr ramadan yajibu an tusahha wanda muke amfani da shi don yin majalisi na watan Ramadana na shekara ta 1445 insha Allah. Muna tattaunawa game da matsalar hukuncin masu aikin wahala wanda suke yin ayyuka masu tsanani a azumi. Shin sa karya azuminsu? Malamai suka ce ba za su karya azuminsu ba, za su kwana da niyyar azumi kamar sauran musulmi, amma idan mutum ya je ya fara yin aikin sai ya ji kamar ba zai kai labari ba, to azumin shi ya zama irin azumin yara kenan sai ya sha ruwa. Amma idan ya sha ruwa ba wai zai ci gaba da cin abinci har zuwa ƙarshen wuni ba a'a zai iya zai ci iya buƙatar shi ta wannan lokacin za ta ba shi ƙarfin ci gaba da aiki sannan ya kame baki ba kuma zai zo ya post a Facebook ne ya ce alhamdulillah ni dai na sha ruwa a'a sai ya kame bakin shi shiru bayan sallah kuma sai ya rama wannan azumi da ya sha goma ya sake ɗauka idan ya kai labari fa biha wa ni'mat shine wa anta sumu khairul lakum idan bai kai labari ba yana da uzuri malam yace wa ja'a fil fatawar hindiya al-muhtarifu al-muhtaju ila nafaqatihi idha alima annahu law ishtagala bi hirfatihi yalhaquhu dararun mubihun lil fitri yahrumu alayhi al-fitru qabla an yamrida yazo a cikin al-fatawar hindiya da kuma littafin ibnu abidin hashiyarsa cewa al-muhtarifu mai aikin karfi al-muhtaju ila nafaqatihi wanda yake da bukata zuwa ga wannan aikin bukata ce ta sa yi wannan aikin cikin ramadana in bai yi ba ranar gidan shi babu abinci babu abin da zai kalaci ba abin da zai kai wa iyalansa suna jiransa kaga yana da bukata zuwa ga aikin wato inda bai da bukata a ce yana da abin da zai ci to da sai ya hakura da wannan aikin wahalar har sai yazumi ya wuce misali yana da bukata zuwa ga ya gyara gonarsa in ya bata sai bayan ramadana bunu zai kwace mai ita za ta lalace ko fadama ce za ta gurgunce ya riga kuma ya zuba iri ya zuba taki ya zuba feshi ya sa dukiyarsa kaga ya da bukata zuwa ga alkinta ta bai da kunna zai dauki yan kwadago to iza alima annahu law ishtagala bi hirfatihi yalhaquhu dararun mubihun lil fitri ya san cewa in ya shagaltu da wannan aikin zai shiga cikin cutarwa da za ta tirsasa mishi ya halasta cewa ya sha ruwa duk da haka malam yace ya harumu alaihi al fitru qabla an yamrida bai halasta ya sha ruwa ba har sai ya kai gaba ya gani din sai ya fadi sai ya ji yana jin jiri sai ya ji kanshi na sarawa sai ya ji yunwa ta gama hantarar shi wanda watakila ma ba zai iya rike kofin ruwan ba ma sai an kai mai baka to lokacin ne kawai halasta ya sha ruwa wa qaribun min hadha qala al-bahuti rahimahullahu fi kashfil qina kwatankwacin wannan al-bahuti yake fada a cikin kashfil qina da kuma wasu tafai kamar atajul iklil duka waɗannan a cikin mazahibu gaba ɗaya wasu ilatin lajinatu da'ima bi ra'asir sheik ibn baz rahimahullah an tambayi kwamitin fatawa na dindindin na ƙasar makka ƙarƙashin jagorancin malam ibn baz allah ya rahamta masa ma hukumu shar'i al-islami fi halatil ummali alladhina ya'maluna fi a'malin murhiqa badaniyan da hukuncin shari'a game da ma'aikata 'yan kwadago leburori masu aiki a site masu aiki a kan hanya ana titi masu aiki a wurin haƙan zinariya masu aiki a kamfanoni inda ake aiki na wahala jikinsu na shan wahala ina hukuncin azuminsu fa'ajabat bima mulakhasu ga talhisin amsasu na farko suka ce wajaba alaihi ay al'amil an yansika bainahuma ay bainal amali was siyam hatta yatamakkana min as-siyami bihima jami'an minal qiyam bima jami'a abin da ya kamata shine ya kokari ya hada aikin nashi da azumin yayi su gaba da yana aikin shi yana azumin sa fa in lam yatayassar zalika in ya kasa hada ya kasa coordinating din guda biyu akhadha ijazatan min amalihi shahr ramadana walau biduni murattab sai ya anshi hutu da azumi sai ya huta kai ya je aiki koda ku za a bashi hutu ne live without pay wala adam zai rubuta mashi rubuta wuce to sai ya hakura ya karba ko ba ga wala adam a rubuta musu rubuta wuce babu albashi ko da haka ne sai ka hakura ka karba ka yi azumin ka ya fiye maka akan ka je kana aikin da zai hana ka yin azumi ka dinga tana abinda Allah ya kaka duniya shine bauta ba neman duniya ba ita ma duniya ana neme ta ne dan a yi bautan wabtaki fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya fa illam yatayassar zalika idan ko ya zama cewa in ya aje aikin sa babu albashi rayuwar shi za ta gurgunta ta iyalansa bi haisu an anna an amila akhar ba haka an amalin akhar yumkinu fi al-jam'u baina ada'il wajibain ya yana neman ya nemi wani aiki wanda mai sauki da zai iya yi yana yi yana azuminsa wala yu'athiru janiba dunyahu ala janibi ukhrati wanda duniya ba za ta rinjayi lahira ba fal amalu kathirun wa turku kasbil mali laysat qasira ala misli zalika ladana suka ce ai ayyuka suna da yawa kuma ba zai yi a ce wannan aiki mai wahala shine kada hanyar samu abincin ka wannan irin kasashen su kenan a nan ƙasashen mako wanda dole sai dai aikin wahalar nan na wahalar ma ba a samu kullum mithlu zalika naw min al-a'mal ash-shaqqa wa lam ya'dim al-muslim wajhan min wujuhi kasbi al-mubah musulmi ba zai rasa wata hanya da zai nemi arziki na halas ba alladhi yumakkinuhu minhu al-qiyam bima faradahu Allah alayhi min al-ibadati bi idnillah wanda zai bashi dama yayi aikin sa kuma yana ibadarsa wa yattaqillaha yaj'al lahu makharaja suka kawo aya duk wanda ya tsoron Allah Allah zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ya bashi arziki ta inda baya tsammani wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadar kamar yadda na ambata mu anan kasashen mu akwai yiwuwar mutum ya rasa aiki domin aikin wahalan ma ana rasawa sai nawa za ga ƴan kwadago sun fito da fatanyoyin su sun tsaya a bakin titi suna jiran wanda zai kai su je su yi kwadago ko barema a gona har rana ta take ba su samu ba ana samun irin wannan ko ka gansu da da shebura da da da da abin da kwangiri suna jira wanda zai kai su site su aiki ba su samu ba ana iya rasa aikin mu a wuraren ko kuma mutum ya fita neman aiki na dako duka bai samu ba to idan idan a irin haka ne kaga watakila taujihin ya bambanta kenan mutum sai ya haƙura ya wanda ya samu amma su a ƙasashen su akwai yawan furas na aiki da wuya mutum ya rasa aiki sai na wahala ɗin galibi ma baƙi ne suke aikin wahala a ƙasar makka yanzu duk falalar da ke cikin share masallaci a masallacin mazala sai sama bana ji akwai ɗan saudiya kwaya ɗaya da yake baƙi ne bangali da ƴan pakistan su ne suke sun fi su dubu goma kuwa tsakanin makka da madina amma babu wani ɗan saudiya da yake haka ba za ka ga ɗan saudiya yana yin in ba daga baya bayan nan da wannan ɗan gidan sarki ya tusa musu ba za ka suna yin baladiya aikin ɗan sanda ko mai ake ce musu murur murur su ne karota kenan ko masu ba da hannu ko castelia murur su ne kamar masu ba da hannu haka 'yan sandan titi yellow fifa ko bio ko wace ce dai ga sanan dai to da duk 'yan saudiya ba sa yin wannan sai dai baki haka in ka je dinnan ƙasa irin dubai ko duk kasashen da suke da arziki a yankin golf din nan larabawan nan ba sa yin wani aiki in ba sai da gwal a shago ko kuma kamfanoni ba ko kuma su kwance su a gida suna shan AC Allah ya ba su arziki to da ka za ga baki ne suke wannan aiki duk in ka ga dan tasi a Dubai to za ka ga dan India ne ko dan Pakistan ko Bangali duka yan tasi da direbobi da lakcarori da masu aiki a kamfanoni duka su ne baki ne dan dubai baya wannan aikin kai wani dan dubai din wallahi ko sallah a masallacin da da baki suke baya yi in yau sallah ya ga duk baki ne kawai zai wuce abin shi baya sallah cikin bakake da jajaye sai dai farare yan uwan shi saboda arziki da Allah ya musu to to kaga akwai bambanci da yadda kasashen suke da namu fa idza lam yatayassar lahu shay'un min dhalika kulli idan mutum ya rasa duka wannan ba zai iya aiki tare da azumi ba ba zai iya canza aiki mai sauki ba kuma wattarra ila mithli ma dhukira fi su'ali ya zama yana da tsananin bukata zuwa ga wannan aikin da aka ambata min al-amal shaq aiki mai wahala sama hatta yuhissa bi mabadi'il haraj zai ta azumi har sai ya fara jin kunci da wahala fa yatanawala min at-ta'ami wash-sharabi ma yahulu duna wuqu'ihi fil harj sai ya ci wani abu ko ya dan sha abin da zai hana shi shiga cikin damuwa thumma yumsiku sannan ya kame baki wa alaihi alqaba'u fi ayyamin yashulu alaihi fiha al-amal fiha siyam sai ya zo ya azumin daga baya a lokacin da zai samu sauki sanda babu aiki ko sanda babu rana sosai kamar dai da ya faɗa tun farko wanda ita ce fatawar lajinatul da'ima saboda haka wannan shine abin da malamai suka kwana akai insha Allah sai mas'ala ta gaba shine wato yace ma hukumu mas'ala ta 12 kenan ma hukuma imsaku baqi hukuma imsaki baqiyatil yawmi idza zala udhuru alfitai ka qudumil musafiri athna an-nahari muftiran aw shafa'il maridi mutum ne ya yi tafiya sai ya isa garin da zai je ko ya dawo gida ya dawo gida kai tun da ya dawo gida shi ne ba matafi ba ya iso garinsu da ragowar wuni da ragowar rana ko kuma mara lafiya ne amma bayan rana ta yi sai kuma kawai ya ji ya warke to yaya zai yi zin zai kame baki haka mace wadda ta tsarkaka da rana zai kame baki ko ko zai ci gaba da cin abincin shi da sharholiyarsa sai Allah ya kai mu gobe menene abin da zai yi ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi imsaki baqiyatil yawmi idza zala udhrul fitri ka qudumil musafiri asna an-nahari muftiran aw shafa'al maridi ala qawlayn malamai sun yi sabani mazhabi guda biyu arjahuhuma mazhabi mafi kwari annahu la yajibu alaihi imsaku baqiyatin nahari wanda yake da uzuri karɓaɓɓe a shar'ance uzurin da aka nassanta biyun nan maridan au ala safarin idan ya canza hukunci daga marat ya canza hukunci daga safar ya zama muqim ya zama musih to shi yana da damar ya ci gaba da cin abinci ba wajibi ne akan shi wa huwa mazhabul malikiyati wa shafi'iyyati wa riwayatin a inda al-hanabila mazhabin malikiya kamar da ke cikin muwahibul jalil na hattab din can da kuma mazhabin shafiya kamar da ke cikin majmu' sharul muhazzab da mazhabin hanabila ɗaya daga cikin ra'ayoyinsu kamar da ke cikin abin nan na ibnu qudama wato littafin shamsuddin ibnu qudama shine asharul kabir to duka suna tafiya akan cewa ya halasta ya ci gaba da cin abincinsa amma mujibacin abinci bai nufin ya fito cikin jama'a ya ci amma shi ba a ce ya kame baki da aka ce wancan da ya ɗauki azumi wahala ta sa ya karya in ya karya din ma ya kama baki ba shi wannan dama tun farko yana da uzuri karbe a shari'a kuma bai kwana da niyya azumi ba lam yubayyitin niyya tunda matafi ne shi ko mara lafiya saboda shi yana da yancin ya ci gaba cin abincin sa wa ikhtaruhu min al-ulama al-mu'asirina ibnu uthaymin rahimahullah al-allama ibnu uthaymin a cikin sharhul mumta shi ma ya zaba wannan ra'ayi wa allalu zalika bima yali ga hujojinsu na farko la dalila ala wujubil imsaki lil musafiri idza wasala ila baladihi fi asna'il nahar babu dalilin da yace matafiyi in ya iso garin su ya kame daga cin abinci la la yastafidu min hadha al imsaki shay'an li wujubil qaba'i alayhi wannan in ya ma kame bakin bai da wata riba a cikin haka ba lada ba la'ada kuma ana bin shi wannan azumin sai ya rama shi أن حرمة الزمن قد زالت بفطره المباه له أول النهار ظاهرا وباطنا واتو أن an cire mishi alfarmar da take ta zamanin alfarma watan ramadana ya riga ya karya ta kuma ya karya ta ne da damar da shari'a ta bashi saboda ya ci abinci a zahiri kuma a cikin zuciyar shi baya azumi fa idza afsara kana lahu an yastadimahu ila akhir an-nahar ya da yancin ya ci gaba da cin abinci har karshen wuni kama laudamal uzur kama yadda inda yana cikin tafiya ne tsawon wuni zai ci gaba da cin abincinsa wa hadha huwa rajihu wannan shine abin da yake raji hunaka babitul li hadhihi almas'ala akwai ka'ida ka'ida fiqhiyya da ake bambance mas'ala wa huwa shine man istahalla hurmata ramadana bila musawwagin shar'i lazimahu imsaku baqiyatil yawm wanda ya ya keta alfarman ramadana ta hanyar yin wani abu wanda shari'a bata yadda ya yi ba shi wannan wajibi ne ya kame bakinsa kama wanda ya karya azumi da gangan to wajibi ne ya kame bakinsa ko bayan ya karya din wa man istahalla hurmata ramadana bi musawwigin shar'i la yalzamuhu imsaku baqiyatil yawm wanda kuma shari'a ce asali ta halasta mai kawai mace mai haila kamar mace mai biki kamar matafiyi kamar wato mara lafiya kaga shari'a ce ta halasta musu su ci to bayan sun kama cin a cikin wunin sai hukuncin shari'a ya canza daga barinsu to har yanzu suna da alfarmar su iya karasa wunin suna cin abinci tunda ba a yi rabin azumi rabin azumi na yara ne masu koyo ko lakin la yanbaghi lahu an yu'lina aklahu wa shurbahu sai dai ba daidai bane ya dinga bayyana cinsa da shansa li khafa'i sababil fitri saboda sababin ya buya ga mutane da kai la yusa'u bihi dhann dan kada a dinga ainihin wato munana mai zato wala yuqta dabihi ko kuma ai koyi da shi idan mutum ne wanda yake wato jagora na san wani zai iya kawo kissa wannan sahabi na cikin sunan Abi Dawud cewa gashi ya ci abinci Amina amma kaga ya samu inkarin kuma aikin sahabi kwaya daya ba shari'a ne da za a amma ta ba mu fahimci wannan shi sa ya fuskanci inkari daga mutanen zamanin kuma tabi'ai ne ba jahilai ne wai irin namu na zamanin nan ba suka ga dan ne zai ci abinci hasali ma inkarin da suke mishi akan ragwantaka ne kai ya nesa ba zai ba zai ba zai ba zai yi azumin ba ba wai akan cin abinci a fili ba amma duk malamai suna tafiya akan cewa cin abinci a fili ba daidai bane misali idan mutum yana da uzuri na, tafiya kuma akan hanya ne kaga duk matafiya ne to wannan babu laifi dan ya ci abinci a gaban matafiya suna kan hanya an kama hanyar Lagos aka yi cin abinci ka tunda dai a jeji ake kuma kusan rabin su ma kiristoci ne a cikin motocin ba sa ba sa azu sannan mutumin da yake kwanciya a asibiti zai cin abincin shi a cikin ward wurin kwanciya dama nan mahallin marasa azumi don na tuna ko muna yara asibitin shika yana nan tudun wada a duk tudun wadan nan bakin asibiti shi kadai ne kasuwar da ba a fasa cinta da safa kasuwar kunu da kosai da taliya da sauransu in kana da mara lafiya asibiti zaka fito ka sai mai abinci a waje nan kadai ake samun abinci saboda ka koda da a cikin gari ne in ka da mara lafiya da wani zai ci abinci zai ce a tabbakin asibiti a sai mai abinci saboda domin ɗinsu ne dama duk marasa lafiya ne a kwance haka suna cigaba da ci abincinsu to amma mara lafiyan da yake gida ko a anguwa ko matafiyi wanda ya gama isowa gari kawai ka ga abinci ka kama ci ko kuma ka shiga ka ratsa anguwa kana shan rake to za ya samu yanta adama da za su sassare ka da barandami a ce wannan mu zai wa iskanci sai wani ustazi ya kwace ka ana ya malan ka ban mu da shi kawai ya malan sai wallahi sai sai su maka rauni ka ka arar da kanka ga fitina ba su san hukunci ba kuma suna da zafin kai suna da kishi addini to haka nan a irin mas'ala ta rikici ko saɓani kamar mas'alar ganin wata farko ko ƙarshen azumi mutumin da yake jagora ko da a ce ya gamsu da fatawar yau ba zai azumi ba alalin musulmai suna yi ba daidai ba ne ci abinci a gaban mutane ko kuma ya gamsu da fatawar yau yana azumi alhalin duk musulmai ba sa yi yanzu ba muna magana akan sahihanci ko rashin sahihancin fatawar shi bane amma maslaha al'umma a matsayin shi na jagora to sai ya kauce daga inda za a ganshi a mai tayin abinci dan ya rage fadin sabanin ayin da kaga irin da aka fara azumin na wanda ba su fara ba yi yan aiki da kimiyya ba su fara azumi ba so da a kimiyyance an ce ba za a ga wata ba kuma aka zo Allah ya kunyata kimiyya aka ga wata to da haka masu aiki da kimiyya suka ce ba za su yi azumi zai ga mutum saboda izgili wani ma a facebook zai faɗa cewa shi baya azu duk duniya a gani duk abin da za a mai a mai kaga wannan kamata ya aika da yan hisba su kama shi inda akwai su a garin nan sai su je su kama mutum su mai bulalu a ce kuma dole sai ya goge wannan postin to haka kar mutum wai dan ya nuna wa mutane gadara aini yau na sha ruwa ko da sauran musulmi ba su sha ruwa ba sai ya zo ya haɗa walima a daho taliya a zo bakin anguwa ana ci yana wa sauran musulmi izgiri wannan kaga ba addini bane addini musulunci ba tafiya da izgiri ko da kai ka gamsu da wannan ra'ayin to sai a barka da gamsuwarka amma dai kar ka sa mutane a cikin ƙarin rudani sai ce yanzu su wani ba sa azumi ko kuma wanda suke ganin ka a matsayin kuduwa daga nan sai su shiga wadan irin wannan a irin wannan ɗabi'a duk ba daidai bane da haka wannan shine zabi din mas'ala yace yace wa misalul awwal misalin wanda ya sha ruwa ba da uzurin shari'a ba wanda aka ce dole ya rike baki shine man aftara amdan fi nahari ramadana bi gairi uzurin shar'iyyin kal fitri min ajalil amal shaq wanda ya sha ruwa da gangan ba da uzuri wanda shari'a ta tabbatar ba kamar mai aikin wahala au gairi zalika ko makamancin sa lazima hu ma yayi al imsaku baqiyatul yawm dole ne ya rike bakin sa da annahu ta'ala hurmata ramadana bi gairi musawqin shar'i ya halasta alfamar ramadana na biyu alaihi tauba dole ya tuba wa alaihi qada dole kuma ya rama misalul thani misalin nabi wanda yake da uzuri shine wusulul musafir ila baladi wa shafa'ul marid fi muntasifin nahar mara lafiya ya warke tsakiyar wuni ko matafiye iso garin su da rana wa tuhurul haidi ko mace ta tsarkaka daga jinin wata wa ghairi zalika kuma kamancin wannan fa ula ila yalzamuhum imsaku baqiyati al-yawm wannan babu akan su ba dole bane su rike bakin su tsawon wuni li zawalil udhri shar'i alladhi aftaru bi sawbihi saboda uzurin ya kauce wa huwa ruju' min as-safari dawowa gida ga matafiyi wa shafa'u min al-maradi ko kuma waraka daga mara lafiya wa tuhur min al-haidi ko tsarkaka daga mai haila wa ghairi zalika min al-a'dhar ash-shar'iyya da dai sauran uzuri na shari'a fallazi ajaza lahu al-fitr fi awwal an-nahari ajaza lahu al-fitr fi baqiyatin nahari abin da ya halasta mishi shan ruwa a farko shi ya halasta mishi shan ruwa a ƙarshen wuni wallahu a'lam bisawab to kaji wannan jama'a sai mas'ala ta gaba hukuncin wanda ya mutu ana bin shi azumi wala shi ta mas'alaka na'am eh eh na'am eh malamai sun yi wannan tafri'in mutum ya dawo daga tafiya yana da uzurin tafiya cikin ramadan matashi kuma ta tsarkaka daga haila za su iya mu'amalarsu domin abin da ya halasta musu mu'amalar cin abinci shi halasta musu wancan mu'amala da haka za su iya yi kaman kuma koda a ce suna matafiya dukansu mata da miji suna halin tafiya kuma ba sa azumi in suka sauka a wani suka yada zango za su iya mu'amalarsu a ce misali a jirgin sama suke suka yi transit ko a mota suke za su tafi ta doguwar tafiya an kai wani zango yanzu malam kamar daga garin koyola mutum ya taho da matar shi ba sa azumi za su je Legas kaga dole su yada zango a Kano watakila kuma su kwana ko to ko da rana tsaka suna dake suna hotel za su yi mu'amalar su ba laifi eh na'am na'am wallahi haka ne malami ma wani ya mun wannan tambayar wai kawai dan ba su ci sahur ba kawai ba za su yi azumi ba to me hana shi samu abin sa talauci to ai har yanzu sun shi talaka da ranar ma bai samu abinci ba kaga bai kan shi fiqhu ba in talauci ne yana da samun abin sahur da asubahi shin in gari ya waye daga gari ya waye sai ya samu abincin ya fita daga cikin talakawa ko ko ka gane malam ai abin da ya hana shi samu abinci da asubahi talauci gari na wayewa da har yanzu sunan shi talaka mara abinci bai azumi kuma yana jin yunwa so da ka ba uzuri bane wannan ba uzuri bane wannan talocin da yake ciki mutane suna zugubuta shi fiye da yadda yake a hakika kuma munin tunani ne da muke da shi jiya nake wata mata wannan maganar akan akan tasha'umanci da ba daga cikin fikihun da malamai suka fitar akan kissa Annabi Yusufa akwai tasha'umancin da baban shi yayi tun farko daga yaro ya mafarki ya gaya maka kace ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kar ka fada wa kowa za su kulla maka mummunan makirci kuma sai da sai kulla mishi duk surar gaba ɗaya makircin da aka kulla mishi ne guda nawa aka yi niyyar kashe shi aka mai sharri aka kore shi aka ce ma in ya sirri fakar sarka akhul lahu min qablu kaza kaza kaza duk wannan kaman duka ta sha'umanci ne ya biyo bayan wannan mummunan abin tunanin cikin zuciyar baba to kullum mu zama da tafa'uli kyakkyawan tunani da an ce ai kaza kana cewa kai wallahi ba zai yi to ba zai yi ba ni wallahi ba zan yi azumin nan ba to ba za ka iya ba da haka mujarradin na rasa abin yin sahur ba uzuri bane akan ba zan yi azumi ba hasali ma akwai waɗanda ba sa yin sahur kuma suna da abin sahur kuma suna yin azumin tun bayo ba ai ta ma nuna musu falal da ke cikin sahur sai mutum ya ce shi bai iya cin abinci da asuba shi bai iya tashi ya farka daga bacci kuma dai komin bala'in yunwa ai akwai ruwa me yasa ba za ka fito ka samu famfo ka sha ruwa ba sai ka samu famfo sai ka sha ruwa jiya na ga wasu almajirai da daddare jiya almajirai bayan sallar isha suna tona yashi za su saka wani abu sai ce me kuke yi sai suka ce za su ɓoye abincinsu ne da asuba sai su fito su su ɗauka me yasa suka ce saboda idan sun je da shi makaranta za a kwace za su rasa abin sahur wala mala sai suka bani tausayi kuma suka bani sha'awa almajirai ne yan kamar shekara sha biyar biyar yashi suka samu wani waje da ake gini suka suna da kunu suka kulle shi a leda suka saka a cikin robo sai suka tone yashi sai suka saka sai suka samu wani tsinke suka saka alama za su tafi makarantarsu sai ba su samu komai ba an fito da asuba su ɗauki kudin su sha kaga ya kamata ya zama mutum yana da dabarar yadda za a iya samu abin sahur ko idan wahala ce wahala ai dabara ya kamata mutum ya samu ba wai shikenan ya zama talaba ya ce wai ba zai azumi ba saboda ka duk wanda yake yin azumi saboda wai yana ganin bai da abin sahur to gaskiya yayi laifi ma Allah kuma wajibi ne ya tuba kuma ana bin shi azumi daya na'am na'am eh sosai za su iya wallahi malam kare zuci ce ai a lissafance awoyin da mutum zai bai ci abinci ba sannan ya mutu sun wuce kwana uku mutum zai yi kwana uku bai ci komai ba kuma ba zai mutu ba zai da sha wahala ba zai ran shi ba zai fita ba don yunwa kawai zai dai ji jiki saboda haka ba daidai ba ne idan mutum ya sa wa ran shi ba zai iya ba ne sai ya ga ya kasa to kuma ya zama cikin wato marasa neman falala Allah kenan idan mutum ya dauki azumin ko yayi addu'a ya nemi falala Allah sai ga Allah ya kawo mishi ma budi haka nan sai wani ya zo ya baka kyautar buhun buhun saman bita yace gashi ka kai gida ko ko ka ji an maka wani dan alert kana zo ne sai ka ji wani ya maka wani ya tuno ka wani tsohon dan ajinku ashe ya zama babban soja sai ya tuna ce dan izala yana nan cikin talauci yanzu bari bari in neme shi dama kana kan ofe kawai sai turo ma ba shi kenan ba ka wuce wurin na'am wa alaikum salam sun da aka yi ka abuja da nan eh kuma ga ka lafiya lau Allah ya kyauta za mu saurara anan sai Allah ya kai mu sai mu tashi kan mas'ala mas'ala wannan mas'ala ta malam shi tace matsalar ramuwa azumi wanda ya mutu ana bin shi azumi za mu ji magana akan ta insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi